أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka kan gwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala wanda bisa yarda shi da amincewar shi nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka a kuma wannan makaranta mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba a wannan littafi na mai albarka na sahihi muslim a ko hisnul muslim muna tattaunawa dangane da abin da ya shafi fa'idoji ga wanda ke ambaton Allah yake fa'idanta da su wanda matashiyar darasin mai yau shi ne akan fa'ida ta biyar. mai sharhin littafin ya ce alhamisa tuwa falafun fa'ida ta biyar. annar zikira nurun lizzakir fi duniya shi ambaton Allah haske ne ga mai yi shi a nan duniya wa nurun lahu fi kabri kuma haske ne gare shi a cikin kabarin shi wa nurun lahu fi ma'adihi haske ne gare shi a makomashi yasa baina yadayhi ala sirat hasken zai rika tafiya gaban shi akan sirat wali ajli dalik saboda haka kana sallallahu alaihi wasallam yubalik fi su'al qalbihi fi nur manzo Allah ya kasance yakan kai matuka wajen roƙon ubangijin shi ya arzuta shi da haske hatta sa'alahu har sai da manzon Allah ya tambayi ubangiji shi an yaj'alahu fi lahmihi wa izamihi Allah ya sanya haske a cikin naman shi da kuma kashin shi wa asabihi da jijiyar shi wa sha'arihi da gashin shi wa sam'ihi da jin shi wa basarihi da ganin shi wa min fawqihi a sama da shi wa min tahtihi da ƙasa da shi wa an yaminihi a damar shi wa an shimalihi a hagun ɗin shi wa khalfihi a bayan shi wa amamahu daga ban shi hatta ya ƙuri har sai da manzon Allah ya ce waje an nura Allah ka sanya ni haske fasa'ala rabbahu an yaji alal nura fi zatihi zahira wal batina ya roƙi ubangijin shi sanya shi haske a zatin shi a bayyane da kuma ɗoyi wa an yi ja'alahu muhidan bihi min kulli jihatihi ya roƙi Allah ya sanya haske ya kewaye shi ta dukkanin ɓangarorin shi fadinullahi nurun addinin Allah haske ne wa kitabuhu nurun littafin Allah haske ne wa rasuluhu nurun manzon shi haske ne وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألأ hakanan gidan shi wanda ya tattali ga bayan shi na gargaru shine aljanna nurun haske ne ya tala'ala yake haskawa wallahu ta'ala nurus samawati wal ardi Allah madaukakin sarki shine hasken samai da kasai wa min asma'ihi na daga cikin sunayen shi an-nur shine an-nur to mutum yakan taka mataki irin wannan a lokacin da ya kasance mai yawan ambaton Allah madaukakin sarki as-sadisa wa talafun fa'ida ta 36 annad dhikra ra'sul usul ambaton Allah shine kai na dukkanin asali baki daya wa tariqu ammati at-ta'ifa kuma shine hanya ta mutane baki daya wa manshudul wilaya kuma shine abin nema ga shugabanni ko ko ta bangaren shugabanci faman futiha lahu fihi faqad fataha babad dukhuli ala Allah duk wanda aka buɗa masa wajen samun haske to babu ko shaka da wannan ne zai buɗe kofar shiga zuwa ga Allah azza wa jalla mai girma da ɗaukaka falyata tsahar don haka mutum ya tsarkaka wal yadkhul ala rabbih ya shiga wurin ubangijin shi yajidu indahu kullama yurid har idan mutum ya je ga ubangiji zai samu dukkan abin da yake nufi wa in wajada rabbahu ta'ala yajidu kulli shay' har ko idan mutum ya samu Allah maɗaukakin sarki to ya samu kowane abu wa in fatahu rabbuhu ta'ala idan ko ubangijin shi ya wuce shi bai same shi ba fatahu kullu shay to komai ma ya wuce masa ma'ana idan Allah maɗaukakin sarki ya yi magam da katar ya yi maka muwafaka da dace ka samu biyan bukata a wurin shi to ka samu komai a duniya amma har idan Allah madaukakin sarki bai yarda da aikinka ba to duk abin da ka samu a duniya a matsayin babu yake saboda yardan Allah shine mafi ficin abin da bawa ke neman samu a wurin ubangiji shi to ta wace hanya ce mutum zai samu yardan Allah madaukakin sarki ta hanyar tsare ambaton Allah a dukkanin lokuta wanda shari'a ta umarni asabi'a wa salafun fa'ida ta 37 annaz zikira يجمع المفرق ويفرق المجتمع shi ambaton Allah ya jima ulmufarrik yakan hada abin da yake a dabi'an shi a rarrabe ki wa yufarriqul mujtami kuma yana raba abin da yake a hade wa yuqarribul ba'id yakan kusanto da nesa ta dawo kusa wa yubidul qariba kuma yakan nesa sa kusa ta zama nesa fa yajma'u ma tafarraq alal abdi yakan tattaro abin da ya rarraba gabawa min kalbihi a zuciyan shi wa iradatihi da nufin shi wa yufarriqu majtama'a alayhi kuma yakan tarwatsa abin da ya taru ga mutum min al-humumi na daga bakin cikai wal humumi da damuwa wal ahzan da bakin cikai dai wal hasarat da kuma tabewa wato kamar nan malam na son ya mana fashin baki da yace ambaton Allah yakan tattara abin da yake rarrabe sannan kuma yakan raba abin da yake haɗe yakan kusanto da abin da yake nesa ya kuma nisa sa abin da yake kusa to abin da yake nufi wani sa'i za ka samu mutum a cikin zuciyar shi akwai manufofi mabambanta yana son abu kaza yana son abu kaza yana son abu kaza wa'annan abubuwan da suke rarrabe idan mutum mabucin ambaton Allah ne sai Allah ya tattara maka su dukkan su a manufa ta alheri kuma sai Allah ya biya maka bukatunsu sannan idan akwai abin da ya taru a cikin zuciyar mutum na damuwa da halin kakanikayi da bakin ciki da tunanin asara to saboda ambaton Allah sai Allah ya tarwatsa wannan damuwar da ke cikin zuciyanka a waye gari ya zama babu domin ɗabi'ar ɗan adam akan waye gari wata rana ba tare da an yi ma komai ba sai ka samu damuwa a rankaranka na ɓaci kai kanka da za ka tsaya ka yi tunani ba za ka iya tuna cewa wane yin abu kaza ba kowa ne bata mare to amma dai za ka samu ranka baka da nutsuwa baka kwanciyar hankali mutumin da yake ɗabi'an shi ambaton Allah baya gamuwa da irin wannan matsala shi yasa bayan Allah na gargaru saboda lizintar su da ambaton Allah da tunani sai ya zama hawan jini baya musu irin wannan muguwar illar da za a ce ya zan barazana ga rayuwarsu Allahumma sai dai abinda Allah ke jarraba bayi na kowane irin rashin lafiya domin ɗabi'ar ambaton Allah haifar da nishadi da kyakkyawan tunani a cikin zuciya dukkan mutumin da ke shagaltuwa da ambaton ubangijin shi to zai yi wuya ka ya game da wani bakin ciki na duniya ko dai ya rasa abu kaza ko an yi abu kaza balantana wannan abin ya tsaye masa ya kasa samun sukuni a cikin mutane a wai farriqu aidan majtaba indahu min jundi shayatin hakanan ambaton Allah yakan raba abin da ya tattara ga mutum min jindu shiyadin na daga bataliya ko sojoji na ashedan shedan fa inna iblis alaihi la'ana iblis la'antar Allah tabbata gare shi la yazalu yab'athu lahu sariya ba'da sariya baya gushewa yana aiko hari ga mutum bayan hari idan ya nada wata tawaga yace ku je ku kai wa dan adam hari idan ba su yi nasara ba zai sake tura wata gobe an ba su yi nasara ba zai sake tura wata gobe an ba su yi nasara ba ya tura su gobe ba zai gushe ba yana tura bataliya bayan bataliya domin su halakar da ɗan adam su sanya mar tunani su sanya mar ɓacin rai su gurgunta alaƙar da ke tsakanin shi da ubangijin shi har sai sun yi nasara wannan shine dabi'a ta shaidan shi yasa wani lokaci wani malami suna zaune da ɗaliban shi sai ke tambayar wani ɗalibi yaya kake ganin da shi ɗan zai raya ma cewa ka saba wa Allah nau'in sabo iri kaza yaya za ka yi ya ce sai yi amfani da dama ta ilimi da Allah ya bani in san cewa wannan abin da zan yi haramun ne to sai in ki tsoron kada in fada cikin fishin Allah madaukakin sarki sai shi to in kai amfani da wannan damar ka ki gobe me zai faru shedan zai sake dawowa ya ce zan sake amfani da wannan damar in ki aiwatar da abin da shaidan ki so in yi gudun kada in fada cikin fishin Allah madawacin sarki ɗabi'an shaidan na ce ki da akwai idan ya sa gaba zai yi abu to shi da wannan abin sayan da hali kama sai malamin ya fahimci ɗalibin baya da wata hanya da zai iya ba shi kariya daga rayawar shaidan sai ta hanyar ya ƙeƙashe ƙasa ya hangi wannan abin cewa laifi ne ga Allah ba zai aiwatar da shi ba to sai malam ya canja shi daga wannan usulubin ko wannan matakin zuwa wani sai sha masa kaddara tafiya ta same ka dole babu yanda za ka yi sai ka yi tafiyar kuma hanya ɗaya ce za ka bi babu wata hanyar in ba ita ba sai ka je ka iske makiyaya sun zuba dabbobinsu kuma inda za ka ratsa ka bi hanyar ka dabbobi ke kiwo a wurin ga kuma karnuka na kiwon dabbobin wannan mafaɗatan karnuka ba sa bari wani ya kusanci wannan dabbobin idan ka je ya za ka yi kuma tafiya sai ka yi dole ba ka da wata hanya sai wannan da zarin katin kari dabbobin za ka raka ka wuce wannan karnukan za su yi mace sai ɗalibin yake sai in sari sanda in riki shi ne faɗa za su shi da karnuka a nan sai malamin ya ce mar ba ka tabbas kenan wurin domin karnuka masu yawa akwai yiwuwar ka yi nasara kansu akwai yiwuwar su yi nasara kanka sannan ko za ka yi nasara kansu sai ka sha wahala domin kai kaɗai da su kuma su da yawa watakila sai ka yi huci ka yi ta doke-doke ka doki can ka doki can wurin sai ce mar ba zai fi ma sauƙi ba tun daga masu karnukan can a gefe guda ka yi musu magana ka ce hanya ta kawo nan zan wuce amma ina jin tsoron karnukan ku ka siyo kaina to sai idan suka yi karnukan magana sai ka samu damar da za ka wuce ba tare da hankalinka ya tashi ko ka yi wani aiki ba sai shi to haka ɗabi'an shaidan yake Allah ce wa imma yanzu zaban da kamina shaidani nazgun fasa'id billah a duk lokacin da shaidan ya raya maka saba wa Allah iri kaza gobe ya sake dawowa ya raya maka ki to yi gaggawa kai karin shi Allah madaukakin sarki sai Allah ba ka kare daga sharrin shaidan to da haka shaidan baya gushewa ya ba su lahu sariya idan an ce sariya shi ne a naɗa wani tawagar sojoji domin su kai hari to haka shi ɗan ke sanya wasu daga cikin sojojin shi ko dai aljannu ko mutane domin su kai hari ba da sariya bayan hari wadzikiru ambaton Allah yuqarribul akhirah yakan kusanto da mutum lahira wa yu'azzimu fi qalbihi ya kuma girmama al'amarin lahira a cikin zuciyar mutum domin idan mutum ɗabi'an shi ambaton Allah ne za ka dingi ganin ga lahira nan a gabanka ga kuma makoma nan guda biyu ko dai aljanna ko wuta domin wannan zai sanya kai ta mulahaza a ayoyin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda suka yi magana akan ɗayar makoma guda biyu wa yusayyiru ad-dunya fi ainihi wannan zai sa mutum ya ganin kankanta duniya gaba gare shi ka dubi lahira girma take da akwai amma duniya ya kaɗan ce kuma ta abin da za ka yi la'akari yanzu babu wani mataki da ɗan adam zai taka a rayuwar shi da duniya face akwai wanda ya taka wannan matakin ko sama da shi kafin mutu duk wani abu da kake jin yau wani ya bunƙasa kan shi a duniya to an yi wanda sun fi shi sun yi matalinka amma wannan bai hana su mutu ba idan mutum tsawon shekaru yake ji a yanzu ya yi shekara ɗari a duniya ɗari da kaza to an yi wanda shekarunsu sun mahaura ɗari biyu amma wannan bai hana su mutu ba idan an yi mutum wanda kake ganin yanzu ƙarfi yake da akwai irin ƙarfin jiki zai iya kokowa da kowane abu to an yi wanda sun fi shi ƙarfi mutanen da su saboda ƙarfi ma dutse suke rarakewa gini na ƙasa irin wannan namu baya ɗaukar su idan suna ihu gini irin wannan zubewa yake su a lokutansu saboda Allah ya su masu tsanin ƙarfi ne yanzu munan za ka samu matashi idan ya ƙa'is aure to wataƙila abin da yake ƙoƙarin yi ya je ya saro ƙasa ya zo ya buga buloshi da abokan shi a taro a yi aikin gayya da ya tada ɗaki to iyayen sun san cewa fa ya isa wuri aure yake su kuma yi in kuwa yanzu ne mukaddara sai yaro ya sai fegi sai a ga yayi gini to ko ba komai iyayen sun san cewa ya isa aure a su wayancan sai dai a je a rarake dutse babban dutse a tone shi da kasa sai a yi shali shali shi da abokan shi sai a kawo bayan gari sai a ji sai a sanya kayan gina sai a rarake dutsen a yi ɗakuna da komai to wannan ke nuna cewa yaro ya sauri kenan gudu irin dokin kofas ne dokin kofa a wancan lokacin wanda yaro mai rarrafe yake kamawa shiga gida irin shi ne a yanzu musi an sanya kuranga sannan za ka hau domin akwai sauran gine-gine irin waɗannan mutanen a duniya har yanzu to kaga shi idan ƙarfi kake ji na jiki an yi wanda sun fika idan zabar dukiya kake tsammanin ka mallaka mai tarin yawa ga wasu can Allah ya ba da labarinsu a cikin alkur'ani inna karuna kana min qaumin musa fa baga alai wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usba ul quwwa id qala lahu qawmuhu la tafrah ba ma dukiyar shi ba abinda yake mallaka kawai makullan dukiyar shi can sto kaza ne akwai kaya kaza a ciki can sto kaza ne akwai kaya kaza a ciki kowane sto akwai makulli to idan an tattara makullan ya ishi jama'a ulul quwwa masu ƙarfi wasu malaman sun ce mutum 12 wasu malaman sun ce mutum 40 wasu malaman sun ce mutum 70 daukatan mutum 12 ko a yanzu a makulli irin namu ka samu kato mai ƙarfi katon da zai dauki buhu ya dora akan shi a yi musu kayan makulli mutum 12 kai ka san dukiyar da ka tsaye baka nan bace to duk da hakan sai Allah ya ce maslata fara karka yi farin ciki da girman kai da jin izza ga Allah madaukin sarki to amma karshe abinda Allah ya hana shi yayi na dagawa kuma yayi karshe sai Allah ke ba da labari fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard da shi da gidan shi da abin da ya mallaka na dukiya duk mun halakar da shi cikin kasa idan mulki mutum yake ji an yi wanda sun fi shi mulki idan tsabar ilimi kake ji da shi a addinance an yi wanda suka fi ka babu wani mataki da dan adam ke takawa a yau face an yi wanda suka fi shi a baya zamani bai bar su ba a sheku abinda bai bar wa'incan ba bai bar wa'innan wani ke cewa daraju kama darajar koronu wa ghalahum ma ghalahum wal mar'u ghayru mukallab sun wuce kamar yadda wancan karnin su ma suka wuce abinda ya halakas da wa'incan kuma shine zai halakar da wa'innan wal mar'u ghayru mukalladi mutum ba abinda wa bane a duniya mutum zai mutu ko da rashin lafiya ko babu rashin lafiya da zaran ajalin mutum ya cika shi kenan mutum zai mutu da haka har kullum mumini yana kallon duniya ba wani abu bane wanda zai dame shi har ya sahi bakin ciki babban hannun shi shine lahira shi yasa Abu Ishaq al-Biri Allah ya masa rahama ɗaya daga cikin malaman Andalus Spain a yanzu malami ne daga cikin manyan malamai na duniya a lokacin shi wata ran sai rashin lafiya sai khalifa ko in ce shugaba na wannan lokacin a lokacin da Spain tana daular musulunci babban daula sai ya tafi je duba shi da ya je dubi gidan shi ya ga ɗakin shi ya kalli shimfiɗa shi sai hawaye su zuma yanzu ya za a ce babban malami na rayuwa a gidaɗin wannan shi ne sai ke cewa algafa ta malam yanzu ba za a canza gida irin wannan ba bai dai ba shi ansa ba shi khalifan sai shi mu bari in malin ya samu sauki sai a sa gwamnati ta gina masu gida wanda ya fi wannan da khalifan ya fita aka tambaye shi kaji abin da khalifa ya faɗa sai sa ku rabu da shi sai ce wallahi inda ba dan bukatan mata da ake aure ba a suturta su kar a bar su a titi kowa ya ta ganin su in ba dan tsoron kada zafin rana ya yi wa mutum illa ba in ba dan tsoron sanyi kada yi mutum illa ba in ba don tsoron abinci wanda za a ajiye baya bukatan ajiye shi a fili saboda ruwan sama sai da sai mutum ya yi gida irin gidan tautau shi kenan sai zanna lafiya mun ga gidan tautau yadda yake gidan tautau bai kare shi daga zafin rana bai kare shi daga ruwan sama bai kare shi daga iska a'a in yayi gidan shi ke hawa kan gida duk wani abu in ya zo sai ya same shi sai shi to ba don gudun wa'ancan ba ba bukatar mu ce sai mun gina gida mun yi dakuna mu shiga cikin mu tare yo ina rayuwa mai daɗi kana rayuwa a bayan ƙasa wata ran zaka waye gani gabashin ƙasa to kuma galibi manyan malaman nan in ka bibi rayuwarsu Allah ya musu rahama zaka samu ba duniya bace gaban su Aisha matar manzo sallallahu alaihi wa sallam take bayar da labari tace wani lokaci manzo sallallahu alaihi wa sallam yana sallah cikin dare sai ta neme shi ta rasa ta laraba kan shimfiɗa sai ba ta samu manzon Allah ba kaga alamun babu fitila kenan wurin ta ce tana lalube da hannunta sai ta tabo kafafun shi kuma ya yi sujudi ta dawo ta kwanta aka ce gidajen ba fitila a lokacin take sha ba fitila ba mai da akwai man da za a kunna fitila a wancan lokacin ta ce da an girkin abinci da shi to yanzu aka baka mai ko dai ka kunna ka ga haske da dare ko kuma ka yi girki wanne za ka yi girki za ka girka abinci da shi ta ce to ba man da za a kunna fitila inda akwai man da za a sa a fitila ba fitila za a sanyawa ba abinci za a girka da shi sun rayu a lokacinsu ba a san sulfe ba a raba tsaba da dusarta haka na ake hada abinci a ci da ke ba duniyar wasu a gabansu ba ta ba su wahala ba yunkurinsu a samu abin da yake na halal muku yanzu a ba haka bane mukan kallafa kanmu sai mun ji dadi tilas abinci sai iri kaza abin sha sai iri kaza tufafi sai iri kaza gida iri kaza mota iri kaza wanda kallafawa kanmu ko da zai kai mu ga neman haram to mutum yakan rintse ido shi dai da yaji kunya a duniya a cikin kawaye a ce ya kasa to gara ko haram din ce ma ce kuma abinda shi dan kiraya mas in kai hakan ka tuba sai Allah ya gafarta ma Allah ya kiyaye mana wa yub'iduha an qalbihi wa lisani sannan mutum yakan nisasa duniya daga barin zuciyar shi da kuma harshen shi zai fada a baki shi cewa baya son duniya kuma haka ne hatta zuciyar shi duniya ba ta dame shi ba afamina wa talaqun fa'ida ta 38 annad dhikra yunabbihu alqalba min nawbihi ambaton Allah yakan fadakar da mutum daga barin barcin rakana wa yuqizuhu ya tada shi min sayyi'atihi daga munanan ayyuka wal qalbu idza kana na'iman zuciya in ya kasance yana bacci fatatkul arbahu wal matajir dukkan wani irin nau'in riba ta kasuwanci da ake samu to ma abucin baccin zuciya baya samu shi wa kana ghalibu alayhi al-khusran mafi yawancin lokaci tabewa ce da asara cikin al'amari zuciya takan yi bacci kamar yadda ake cewa zuciya na kashewa a ce ta bushe kamar yadda ake cewa zuciya na mutuwa za ka ga mutum a rayu kuna yawo da shi ku yi magana da shi ku kai ku kawo da shi amma zuciyar shi barce ki ko ka ga mutum a je da shi a dawo ana ta mu'amala da shi amma zuciyar shi a mace ki shi yasa bahaushe ke faɗin wani karin magana yake cewa da namiji ya karye a zuciya gare karye a cinya da namiji ya kare a zuciya gare kare a cinya idan aka ce mutum zuciya shi ta karaya za ka samu babban mutum ga ya kato da shi amma ya ruga da gudu amma idan aka ce zuciya shi bai kare ba cinye shi ce ta kare gayan a kare to amma matsawa kusa da shi sai zama yake saboda karfin zuciya ke da to galibi duk mutumin da aka ce zuciyan shi a faɗake yake to abin da ya sanya shi falkawa daga barci na rafkana shi ne ambaton Allah idan kuma mutum ba ruwan shi da ambaton Allah za a waye gari zuciyar shi ta yi bacci duk ɗigar riba da mutum ke samu da irin gata da mutum ke samu masu ambaton Allah shi bai samu su Allah mai sutura attasi awa falakun fa'ida ta talatin da tara azzikiru shajara tuthmirul ma'arif ambaton Allah itaciya ce amma me yake haifar ma domin ɗabi'ar ice ya'ya a ce a ice idan ambaton Allah ya zama ice ne menene ƴaƴan shine duk abin da yake wani ma'arufi abin da yake mai kyau a duniya da lahira shine abin da zaka samu kuma zai same ka al-arba'un fa'ida ta 40 annab zakir mai ambaton Allah qaribun min madhkurihi kusa yake da wanda yake ambato wa madhkuruhu ma'ahu wanda yake ambato tare yake da shi wa hadhihi al-ma'iyya ma'iyyatul wilaya wal mahabba irin wannan taron tare ce ta shugabanci tare ce ta so wan nusra wat tawfiq tare ce ta taimako da muwafaka abin da yake so anan yace mana duk wanda yake ambaton Allah da yawa to kusa yake da Allah madaukakin sarki dan wanda kake ambato shine Allah tare yake da kai idan an ce taron ka da mutum ba kamar irin tarina da malan kabir dan agaji ba an ce kusa yake da ni wani ya iya bugo min waya da Allah malam kabir tare ki da kai in ce tare ki da gani gashi idan an ce Allah na tare da bawa tare ke ta ma'ana da za ka fahimta misali sai ka ji an ce ni fa ina ganin wani tare ki da wani ba haushi ya san me yake nufi ko da kai kana nan shi warin na wata ƙasa sai a ce eh tare suke ma'ana kai da shi kuna da wani ittifakin da ya haɗa ku to duk mutumin da yake ambaton Allah Allah na tare da shi kuma Allah yana san shi ya yarda da shi don haka wanda yake son Allah to Allah ba zai ba da dama ga shi dan ya cutar da shi ba shi yasa sai Allah yake cewa inna Allah ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoron shi kuma waɗanda suke kyautatawa a wata ayin sai Allah ya ce wa inna Allah la ma'al muhsinin Allah madaukakin sarki yana tare da masu kyautayi a wata ayin sai Allah ya ce la tahzan kada ka damu inna Allah ma'ana Allah na tare da mu duk anan malin na kafa mana dalili da ma'a ma'a tare tare tare kaga a ce kana tare da Allah ka rabu da kowa ya ce ma alheri saboda a ce kana tare da kowa ka rabu da Allah saboda in kana tare da Allah kana tare da kowa in baka tare da Allah kuma ka rasa kowa na'am wa lidhakir min hadhihi al-ma'iyya nasibun wafi' wanda ke ambaton Allah ta bangaren taron wannan yana da rabo cikakken rabo kama fil hadisul qudusi kamar yadda ya faɗa a hadisul qudusi yace ana ma abdi ma zakarani ni ina tare da bawana a duk lokacin da bawana ya ambace ni wa taharrakat bi shafatahu a lokacin da leɓɓan shi suka motsa saboda ambatuna duk lokacin da leɓɓan kai motsa harshen kai kada to Allah madaukakin sarki na tare da kai kuma yan uwa abin da nake son mu fahimta wato ibada ta Allah madaukakin sarki tana da wani dadi wanda ba wanda ya isa ji wannan dadi in ba mai ambaton Allah ba bai misaltuwa domin ba irin dadin abinci bane ba irin dadin abin sha bane ba kuma irin dadin shimfiɗa bane ya wuce wannan mutumin da zai ce maka hafizin alqur'ani ne yana karanta alqur'ani dadin da yake ji a wannan lokacin duk duniya in ba hafizi dan uwan shi ba ba wanda zaka misaltawa dadin ya fahimta wanda zai tilawa alkur'ani ya ja dare gwargwadon abin da Allah ya kaddara yana karanta alkur'ani kuma karatun da ake tadabburi ake lura irin nishadin da yake ji da kwanciyar hankali da nutsuwa wallahi a duniya ba mu samu irin wannan so tari mutum ma abucin karanta alkur'ani yakan ji yunwa amma ya manta da yunwa yake ci wanda yake zama ya ambaci Allah ya istighfari ko haylala ko salatin manzon Allah idan har abin ya ratsa shi yakan mantar da shi abincin da zai ci ɗalibin ilimi wanda yake research ya yi bincike yakan shagaltu da research ɗin shi ya mance da cewa yin wake ci ibn qayyim Allah masa rahama wani lokaci ya dawo daga masallaci sallan isha'i yazo yana binciken wasu mas'aloli na ilimi yana yi yana yi sai ke cewa mai ɗakin shi ta kawo masa ruwan zafi shayi ta je ta ɗauko ruwan zafin ta kawo masa kofi ta ajiye ya yi ta bincike hankalin shi bai dawo cewa ya ci a kamar ruwan zafi ba sai da aka fara kiran sallan asubahi sannan sai ya gano abin da yake nema sannan kuma sai ya tana cewa shi ya ce matar shi kamar ruwan shayi sannan sai yake mata magana wance sai ta ji ta zo ce na ruwan shayi ta ce na kama tun jiya ce wani irin jiya kuma sannan ya ɗauki ruwan zafin ya riga ya sanyi mun fahimta da kyau almajiri ne ke karanta alkur'ani wanda zai jingina allo a jikin ice ya yi ta komawa wata baiwar Allah ta taho za ta je kasuwa sai ta ganshi sai ba ta tausayi akwai waina a cikin mazubinta sai ta ɗauki wainar sai ta yi bar magana gudun kada ya katse karfin sai ya juyo kalle ta sai ta bashi wani sai ya rike wani haka har ta je kasuwa ta dawo hannun na haka bai da wainar ba kuma yana karatu to haka nan sallah idan mutum ya fara sallah ta mantar da shi da kowane irin bakin ciki shi yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan wani al'amari ya shige mar duhu damuwa ta same shi sai ya gaggawa fara sallah ko da ba sallan farilla bace sallan nafila ba zai fara sallar ya kare ta ba face sai damuwa da ke cikin zuciyar shi ta kwarin ya zan babu ita ina fata muna ganewa shi yasa wani lokaci zaka je na cewa bilal cewa arhina a hutar da mu ayi kiran sallah mu samu nishadi mu huta to da haka irin waɗannan ambaton Allah da sauran abin da ke da alaƙa na addini irin daɗin da mutum ke ji a lokacin da yake ganawa tsakanin shi da ubangijin shi babu wani ɗan sarki ko ɗan wani mai kuɗi ko ɗan wani shugaba da yake jin daɗin da malamai ke ci wanda daga cikin ɗalibai tafiya suke sun je za su yi muzakara suka wuni a gindin teku ba su da abincin da za su ci sai wannan ruwan da teku suke sha suka yi muraja'a har yamma ta yi babu abinci babu kuɗi wani ke cewa ba mu samu abinci fa sai shi ani ina da sauran gurasa wani biredi busashe tun da shekarun jiya bushe aka ɗauki biredin aka je gindin ruwa aka ɗan yayyafa masu ruwa aka ci haka nan wurin aka haɗe kuma sai aka komo kan muraja'a lokacin da mas'alan ta fito fili aka gane sai ɗaya a cikin su ya kabbara sai sha yau ga jin daɗin da 'ya'yan sarakuna ko 'ya'yan masu kuɗi ko 'ya'yan shugabanni ba san irin shi idan ka fahimci karatu ka gane ka ji daɗin shi ka tambayi ɗan sarki ko ɗan male ko ɗan mai kuɗi ko ɗan shugaba irin daɗin da wanda ya gane karatu ke ji kasan irin shi ba zai gaya maka ba domin a duniya akwai abin da kwatance baya yi masa sai abin ya faru gare ka misali wanda ba a taɓa mar mutuwa ba ka kwatanta man zafin mutuwa yadda yake zai gane bai sani sai da aka yi mar mutuwa sannan shi ma sai ji abin da ka ce to har kullum tare da Allah madaukakin sarki tafi komai zama alheri sai ki cewa kama fil hadisi al-qudusi ana ma abdi ma zakarani wa taharakat bi shafata al-hadiya wal arba'un fa'ida ta 41 anna dhikra ya'dilu ad-darba bis-sayfi fi sabilillahi ta'ala ba'da nafaqat al-amwal wal hamli ala khayri fi sabilillah ambaton Allah yana daidai da duka da takobi don Allah jihadi jihadi ku shine zarwatu sanabil islam tsoron musulunci idan an ce sanam tozo tozo a jikin dabba ya fi komai dagawa a jikin to ka ambaci Allah kana daidai da mutumin da ya jihadi don Allah bayan ciyar da dukiya bayan ɗaukar mutane ya ɗora su akan dawakai su je su yi jihadi don Allah a saniya wal arba'un fa'ida ta arba'in da biyu annad zikira a ra'asu shukuri ambaton Allah shi ne kan godiya ga Allah fama shakar Allah ta'ala mallam ya zukurku da haka duk wanda baya ambaton Allah baya godewa Allah shi godiya ga Allah ba kawai abin ni'ima ya fare ka ba abin farin ciki kace kai Allah mun gode maka a'a ba haka bane wannan alhamdu amma shukuru shine dukkanin ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi ma kai amfani da wannan ni'imar wajen godewa Allah da haka duk wanda baya ambaton Allah to baya godewa Allah afaita wal arba'un fa'ida ta 43 anna akramal khalqi ala Allah mafi girma da daraja a wurin Allah a cikin halittu minal mu'minin daga cikin mu'minai man la yazalu lisanuhu rataban min dhikrillah shi ne wanda harshen shi baya gushewa cikin danyantaka daga ambaton Allah madaukakin sarki fa innahu abqahu fi amrihi wa nahyihi zai bar shi a cikin umarni da hali wa ja'ala dhikrahu shi'arahu sai ya sanya ambaton shi shine alama shi'ar wato alama kenan shi yasa wasu ke ambaton baji irin wanda ake ligawa a ce shi'ar wato abin da ke bambanta wani da wani da kaga baji irin na makaranta kaza sai ka gane cewa wannan ɗalibai na wuri kaza to sai ambaton Allah ya zama shine shi'ar din shi in kana son ka gane mumini wane ne shi mai yawan ambaton Allah idan an kirayi sallah baya wasa baya wasa wajen sada zumunta baya wasa wajen ciyarwa zaka same shi bai faɗin gaskiya bai tsare amana baya da wata manufa ta sharri game da wani wattaqwa aujabat lahu dukhulul janna sannan tsoron shiga ubangijin shi shine zai wajabta masa shiga aljanna wan najata minan nar ya kuma tsirar da shi daga barin shiga wuta to mun kasancewa kamar abinda Allah faɗa fa man zukuziha anan nar wa udkhila aljanna faqad faz duk wanda aka nisa tashi daga barin shiga wuta aka shigar da shi aljanna wannan mutumin ya samu rabo الرابعة والأربعون فائدة أربعين دهدو أن في القلب قصوة akwai kekashewa a cikin zuciya da bushewa la yuzhibuha babu abin da ke tafiyar da wannan kekashewa daga cikin zuciyar bawa illa zikrullahi ta'ala face ambaton Allah qala rajulun lil hasan al-basri rahimahullah wani mutum ya gaya wa hasan al-basri Allah ya masa rahama yace ya aba sa'id ya kai baban sa'id ashku ilayka qaswata qalbi ina kai ma koken kekashewar zuciya zuciyata ta bushe kala sai ce azibuhu bi zikrillah ka narkas da wannan kekashewan zuciyan yanzu ka sanya zuciyanka ta koma danya amma da me bi zikrillah da ambaton Allah al-khamisa wal arba'un na 45 anna dhikra shifaa'un lil qalbi wa dawa'u ambaton Allah shifa'un waraka ne lil qalbi ga zuciya wa dawa'u kuma maganin shi ne wala ghafla rakkana daga barin ambaton Allah maraduhu shine rashin lafiya wal qulubu marida zukata za su iya kasancewa ba su da lafiya wa shifa'uha amma warakar zuciya wa dawa'uha da maganinta zikirullahi ta'ala ambaton Allah madaukakin sarki mun san hadari na wanda ya kamu da ciwon zuciya ke fuskanta yanzu da zaran an ce mutum ciwon zuciya ya same shi to sai a rika mar kallon wani matacce da yake yawo domin ciwon zuciya zai iya halaka shi a kowane lokaci to amma mu sani ciwon zuciya wanda ake zuwa likitoci su bincika su kuma ba da shawarwari ko magani ba shi ne mafi hadari ba sama da ciwon zuciya ta fuskan ma'ana ina fata muna ganewa a cewa na zuciyar shi na ciwo ba ta da lafiya likitoci sun auna wannan a ganin ido ko abin da yake sabit kuma akan ce zuciya ba ta da lafiya idan ma'abucin tarafkan ne daga barin ambaton Allah madaukakin sarki to babu ko shaka wannan yafi zama hadari a ce mutum baya tausayi baya da jin kai baya da hakuri baya da juriya baya da kunya duk waɗannan cututtuka ne dake baibaye zuciyar na adam mun fahimta to sun fi zama hadari a rayuwar mutum ko in ce misali yanzu idan maka ɗauki cututtukan da ke zama barazana a rayuwar na adam yau akan ce mutum yana da malaria a ce mutum na da typhoid a wani a ce yana da suga wani a ce hawan jini da ma wasu cututtuka wanda ke zama barazana ga rayuwar ɗan adam wanda suke baibaye mutane a yau cututtukan da ake ɗauka da ma waɗanda ba a ɗauka su ne mafi ƙarancin haɗari ga ɗan adam sama da ciwon zuciya ina ce ciwon zuciya ina nufin ciwon zuciya ta fuskan ma'ana ko da mutum lafiyar shi lau ba abin da ya same shi a awon likitoci amma idan zuciyar shi akwai tsatsa akwai datti akwai rashin tasirin musulunci a ranshi to wallahi wannan ya fi zama hadar Allah ya mana sutura as-sadisa wal arba'un fa'idata 46 anna dhikra ambaton Allah asalin muwalatin lahi azza wa jal shine asalin nuna so ga Allah madaukakin sarki wannan ghafala rafkana asalin muadatihi kuma shine asalin kiyayya ga Allah madaukakin sarki wa annal abda bawa la yazalu yazkuru rabbahu ba zai gushe bai na ambaton ubangijin shi hatta yuhibbahu har sai ubangijin shi ya so shi fayuwali sai ya jibinci al'amarin shi wala ya zalu ya gaful anhu bawa ba zai gushe bai yana rafkana daga ambaton ubangijin shi hatta ya baghadahu har sai ya ji baya san Allah a ran shi fa yu'adihi kuma sai ji na kiyaye ga Allah as-sabi'a wal arba'un fa'ida ta 47 annahu mimmas tujlibat ni'amullahi ta'ala yana daga cikin abin da ake jawo ni'imomi na Allah madaukakin sarki wa wastudfi'at niqmatuhu a kuma kauda uqubar shi bi misli dhikrihi kamar kwatankwacin ambaton Allah madaukakin sarki ma'ana babu wani abu da mutum ke jawo amfani zuwa gare shi sannan babu wani abu da mutum ke ije bala'i daga barin shi wanda ke taimaka ma kamar ambaton Allah fadhikiru jallabun linni'ami ambaton Allah jallabun linni'ami mai yawan jawo ni'ima ne daffa'un linniqami mai kuma yawan ije ukuba kala ba'd salafi daya daga cikin magabata ce ma aqbahala ghafala an dhikri man la yaghfal an birrik wai mamakin munin ala ghafala rafkana an dhikri daga barin ambaton man la yagfalu a an birrik ga wanda yake baya rafkana daga barin kyauta maka misali bahaushe ma na cewa wai in baka iya kyauta ba ba mai baka sai ya zan mutumin da ya kula da kai kullun kai kai ne a ran shi abu na shi in yi tashi kaɗan sai cewa ne komai na rayuwar shi baya gudanarwa sai da kai mutum ne dan uwanka amma idan ka tashi kai sai ka mance da shi duk zarufanka ba ka sawa da shi za a ɗauka wannan abin da kake butulci ne idan har za ka manci da wanda shi baya mancewa da kai to wannan akan dauke shi a aiki mafi muni to ina ga Allah madaukakin sarki duk wani taimako da agaji ko jawo alheri ko kare sharri da mahaifanka za su yi ba da ke wanda Allah madaukakin sarki ke maka ba duk wanda zai so ka a duniya ba kamar sanda Allah ke maka ba duk wanda zai jawo ma abin da zai amfane ka a duniya ba kamar mahalicinka ba duk wanda zai baka kariya daga barin sharri a rayuwanka ba ga mahalicinka ba to har in za a wayi gari mutum ya manta da wane ne mahalicin shi to ka ga rafkana ta kai rafkana Allah madaukin sarki shi ke baka kuma shi ke hana ka Allah madaukin sarki shi ya halice ka ya umarce ka bauta masa kuma shi ma alƙawarin zai baka aljanna wanda zai baka aljannar ba na aikinka ba الثامنة والأربعون fa'ida ta 48 annar zikira yujibu salatan lahi azawajal wa mala'ikatihi an zakir ambaton Allah maɗaukin sarki yakan wajabta salati na Allah da salatin mala'iku ga wanda ya ambaci Allah wa man salla alaihi Allah wa mala'ikatuhu faqad aflah duk wanda Allah da mala'iku suka yi mar salati wannan mutumin ya samu rabo wa faza kullal fawzi ya rabauta dukkanin rabauta Allah ce ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kathira ya ku waɗanda suka yi imani ku alwace Allah ambato mai yawa wasabbihuhu bukratan wa asila ku yi tasbihi gare shi da tsarkake shi safa da yamma wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu shine wanda yake salati gare ku da shi da malaikun shi yau sai aka ce Allah madaukin sarki ya maka salati mala'iku sun yi maka salati ai ka hayi yanzu ko shugaba ne ya bada sako yace a ce yana gaida ka zaka ji dadi to sai aka ce Allah madaukin sarki ya ma salati mala'iku sun ma salati Allah ya mana muwaffaqa at-tasi'a wal arba'un fa'ida ta 49 man sha'a an yaskuna riyadal janna وليستوطن مجالس الذكر فإنها رياض الجنة anna man sha'a wanda yake so an yaskuna riyadal janna ya zauna a lambu ko dausayi an an ce riyad wuri ne da Allah madaukakin sarki ya shirya shi akwai abin da duk na adam ke bukata daba an sifa ta aljanna an ambaci aljanna da aljanna domin ɗaya daga cikin malamai ya ce a ka'idar larabci idan aka da jimun da nunu to abin da suke ba da fa'ida da shi abin da yake a ɓoye ba kowa ke iya ginin shi ba kuma yakan ba da fa'idan kariya duk inda aka ambaci jimin da nuna shi yasa aka ambaci aljanna da aljanna saboda gidaje ne da Allah shirya su a cikin wani lambu lambun da yake lullube nau'in itace mabambanta kamar wanda shine al'adar masu hali a yau mutum ya gina gida ya shirya lambu ko ina a sa shukoki a can ya itace a wuri kaza to haka Allah ya shirya aljanna kuma sai aka sanya yanayinta ba rana bace kau ba kuma dare bane iskanta ba mai zafi bane ba kuma mai sanyi bane sannan iska ne wanda babu kura a cikin shi bare ka ce zai ɗauko ma wasu ƙwayoyin cuta ka shaka an ambaci aljanna da wannan suna wannan yasa aka ambaci aljinnu wato shi ne aljani saboda ido baya gane shi aka ambaci aljunna garkuwa garkuwa irin wanda in an kama duka za ka bakan kariya ake ce mata aljunna wannan yasa aka ambaci majnun mahaukaci aka ce mar majnuni saboda baya da hankali ma'ana abubuwan da ka iya tabbatar da mutuna da hankali shi baya da su wannan yasa aka ambace janin da da ke cikin cikin koshi ake ce mar janin saboda abu yake ba a gane shi to Allah madaukin sarki yakan ajje mutum a dausayi na aljanna wanda yake son ya zauna a lambu ko dausayi na aljanna falyastawil majalis adh-dhikri to mutum ya yi kokarin ya zauna a wuraren da ake ambaton Allah fa inna hariyadul janna to waɗannan su ne dausayi na aljanna idan ka zauna a wurin da ake ambaton Allah to ka zauna a dausayi na aljanna Allah ya mana muwafaka al-khamsuna fa'ida ta 50 anna majalisud dhikri wuraren ambaton Allah majalisul mala'ika wuraren zaman mala'iku ne falaisa min majalisin duniya lahum majalisun illa majalisun yuzkarullahu fihi babu wani majalisi daga cikin majalis na duniya wanda shari'a ke kallo a matsayin majalisi sai majalisin da ake ambaton Allah yanzu abin mamaki mutanen mu suka riki majalisi wani da safe wani da marici wanda dare amma abin mamaki majalisar fira shi kawai sai ka ji an ce ai wani koro farke in ka ji wurka sai ka same shi kuma ya ishi mutum abin kai su a ce kullum kana majalisa fira kawai ke kai ka ba daidai ba ne manzo Allah ya faɗa ya hada sahabbai cewa ku kiyayi zama akan hanyar da mutane ke wucewa sahabbai sun ce ya rasulullahi in ya zama larura sai mun zauna ya zama misali shagon ka ne wurin kasuwancin ka ne ko inda kake sana'a ne manzala ce in ya zan ba dama sai an zauna to a ba wa hanya hakkinta me hakkin hanya ka kame idanka daga barin kallon abin da bai kamata ba ka kame bakinka daga barin abin da bai dace ka faɗa ba ka kame kunnanka daga barin sauraron abin da bai dace ba to amma yau mutum sai ya je majalisa ta fira ya zauna awa da awa biyu sama da haka har a yi zaman a gari ba a cewa Allah ya ce annabi ya ce za a ɗauki wani a ɗora shi a kan farantin terere a yi ta cin mutunci shi ana caccaka shi wane ya yi kaza wane ya yi kaza duk wanda zai wuce a gabansu to baya tsira mutanen da ɗabi'a su wannan shi ne to duk mutumin da zai wuce gabansu a majalisar su baya kubuta sai an bata wancan an ci mutuncin wancan to shi sa ce majalisi wanda ake itibari da shi gobe da kiyama shine majalisi ana ambaton Allah kama warada fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a fadan shi tsira da aminci da bata gare shi yace inna lillahi malaika yadufuna fi turuqi yaltamisuna ahla dhikri Allah madaukakin sarki yana da mala'iku waɗanda har kullum sukan yi ɗawafi su zagaye ƙasa suna neman wurin da ake ambaton Allah a duk lokacin da mala'iku suka wuce majalisa ana ambaton Allah za su kirayi ɗan uwansu halummu ila hajatikum halummu ila hajatikum ma'ana su zo zuwa bukatun ku su zo zuwa bukatun ku ga abin neman ku ya samu to ashe lalle idan mutum ya kallafa kanshi zama a majalisa fira to babu ko shakka ya saba wa karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam الحادية والخمسون فإذا تهم سند أن الله عز وجل yubazi mala'ikatahu bizakirin Allah madaukin sarki yakan yi alfahari ga mala'iku da bayan shi masu ambaton Allah wato Allah yakan nuna wa mala'iku cewa wa'incan bayin nashi masu ambaton shi mutane kenan wurin yana ji da su suna da matsayi a wurin shi domin abin da ke misali nuna jin abu sai ka ci a to idan har wani yana da abu kaza mu ma muna da wani kaga cewan ka mu ma muna da wani alfahari kake da wannan abin naka to Allah ya nuna mala'ikun shi matsayin wannan bayin nashi masu ambaton Allah kama jaa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala kamar yanda yazo hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya da shi yace kharaja muawiya ala halqatin fil masjid wani lokaci mu'awiyya ya fito ya iske halka taron mutane sun yi kori a cikin masallaci fakala sai sai musu ma a ji da sakon me ya zaunar da ku kamar ya ce musu zama mai kuke yi kalu suka ce jalas na na zakurun Allah ta'ala mun zauna ne muna ambaton Allah maɗaukin sarki kala sai sai musu Allahu ma ajlasakum illa za ina hada ku da Allah kun tabbata babu abin da ya zaunar da ku illa zalik sai ambaton Allah suka ce mare kalu suka ce Allah ma jalasna illa zalik muna tabbatar ma tsakaninmu da Allah babu abin da ya zaunar da mu a wannan wurin sai ambaton Allah kale shi amma inni lam astaklifkum tuhmatan lakum amma inni ni lam astahlifkum ban nemi ku rantsa tuhmatan lakum domin ina tuhumar ku ko ina zargin kun faɗa abin da ba haka yake ba kala ya ce wa ma kana ahadun bi manzilati min rasul sallam akan da an hadisin minni babu wani mutum babu wani mutum bi manzilati wanda yake matsayina a wurin manzon Allah tsira da an tabbata gare shi wanda zai zama mafi karancin samun hadisi daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce musu wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda nake son gaya muku manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi kharaja ala halakatin min ashabihi wani lokaci ya fito ya isa taron sahabban shi sun yi zama irin yadda kuka yi faqala tambayar cewa ma ajlasakum huna hauna me ya zauna da ku anan kalu suka ce mas jalasna na zikrullah ta'ala wa rahmatuhu mun zauna ne muna ambaton Allah tare da gode masa kala sai ce ma hadana lil islam ala ma hadana lil islam a bisa ni'ima da Allah ya mana ta shirye da mu zuwa ga musulunci wa man da bihi alaina bik da kuma Allah ya mana baiwa ya hada mu da kai a matsayin jagora ƙara sai manzon Allah shi ma ce musu Allahumma ajlisakum illa zalik za ku tabbatar mun kuran sai da Allah cewa ba abin da ya zama da ku sai ambaton Allah kalu suka ce wallahi mu ran sai da Allah ma ajlisana illa zalik babu abin da ya zauna da mu sai wannan kala sai manzo Allah ce ala inni lam astahlifkum tuhmatan lakum ni ban rantsar da ku ba dan ina tuhumar ku walakin nahu atani jibril sai dai jibril ne zo min alaihi salam amincin Allah ya tabbata gare shi wa akhbarani ya bani labari cewa anna Allah yubahi bikum almalaika ku wanda kuke ambaton Allah Allah madaukakin sarki yana alfahari da ku a wurin mala'iku fa hadhihi almubahat min ar-rabb azza wa jalla irin wannan alfahari daga Allah maɗaukin sarki dalilun ala sharafin zikir indahu dalili ne da ke nuna matsayi na ɗaukakan zikiri a wurin shi wa mahabbatihi lahu da kuma son Allah da yake wa bawa wa anna lahu maziyya kuma bawa yana da maziyya idan an ce maziyya shine bambanci miza wato abinda wani baya iya mala'i abinda zaka yi cewa ne ina da maziya wato Allah ya bambanta shi da wani abu wanda ko da ka yi yunkurin kai ba za ka yi irin nashi din ba wasu Allah kan ba su ilimi wasu Allah kan ba su basira wasu Allah kan ba su haƙuri wasu Allah kan ba su wasu ni'imomi daban-daban yanzu wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi dukiya kai ma ya baka dukiya idan ya mule sai abu kai ma za ka iya sai domin gasa ake wannan mai kuɗi ne wancan mai kuɗi ne ko ko a wani yaro ya zo a matsayin baban shi mai kuɗi ne an bata masa rai a wani yayi min alfahari da kaza da kaza da kaza uban ya ce mas duk abin da ya kama na abu kaza kai ma aje a so maka dan ya huce dan haushi to amma ilimi fa misali sai wani dan mai kudi ya zo ya ce baban shi na ga wani na min gani gani saboda yana da harna alkurani ban da ita ya uban zai iya nan wurin ai ba zai je so mas ba amma in ya zo ya ce mas na ga wani na min wani gani gani saboda baban shi ya sai mar mota iri kaza sai uban ya ce kai ma aje a so maka ko ku a na ga wani na yi mun gani gani saboda baban shi ya gina mar gida iri kaza uban ya ce kai ma ga kudi ya gina maka to amma idan yace na ga wani na mun gani gani saboda yana da har da alqur'ani uban sai shi aje a so maka ma to kaga wannan maziya kenan wurin to masu ambatan Allah suna da maziya ala ghairihi min al'amal a bisa wani abu wanda ba ambaton Allah ba daga cikin ayyuka to Allah madaukin sarki ya mana muwafaka ya kuma datar da mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalkasar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu suka da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙonka Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin gudun cutar da addininmu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙonka Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ka ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙonka Allah ka samu ƙarfin zukatanmu ka samu ƙarfin shaidani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu cika da imani اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين وفي الآخرة مرحومين وبطاعتك آمنين وبكتابك مهتدين وبسنة رسولك آخذين وفي الليل كاهمين وبالنهار سائمين ولنعمتك شاكرين ولآلائك حامدين وفي عبادك صالحين ومن البلاء محفوظين ومن الشدائد محجوبين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض واردين وفي الجنة سابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبرضوانك فائزين وعلى أعلى إليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين